بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yan wayan zaka muna daren juma'a ne daren 16 ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan kuma yin allah da shi ne kaset na ɗari hudu da sittin da shida cikin jeren giyar karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azata mu kafin hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da ƙiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarka ciror gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam arbani gina don cimma manufar da awarsa da fatan Allah yi da nufi in ba manta ba mun kwana a babu man a haƙƙun nasi bil imama mun gama karatun hadisan babin kaf muna karanto fawa'id wanda malam muhammad ibn ali adam al-ethiopi ya rubuta a cikin wannan sharhi nasa mai suna al-baharul muhit sajjaj mun zo fa'ida ta gaba inda muka kwana inda malam ce wa min ha daga cikin fa'idojin ijazatu khabar wahid wa qiyamul hujjati bihi wato halascin wato wato daidaituwa cewa hadisin mutum ɗaya daidai ne sannan kuma hujja ta lazimta ibada da shi tana tabbata ma'ana aka samu hadisi guda ɗaya abinda malamai suka farwa da gaba cewa akwai hadisi ahad akwai hadisi mutawatir hadisi mutawatir shine wanda zo hanyoyi da yawa tun daga ina tun daga zamanin da aka rawaito wannan hadisi din ma'ana tun daga bangaren sahabbai da ɗaliban sahabbai har zuwa inda ya cike to wasu na cewa wannan irin hadisi ana iya aiki da shi a kowane bangare na rayuwar addini bangaren aƙida da ibada da mu'amala to ko kuma hadisin da bai kai wannan darajar ba wani hadisin mutum ɗaya ne aka samu daga bangaren sa wani mutum biyu wani mutum uku zuwa hudu zuwa dai wancan adadin da bai kai wancan adadin ba to nau'in wani mutane suka ce irin wannan hadisi ana ce shi ahad shi kuma ahad wai ba a kafa hujja da shi a cikin aqida sai dai cikin mu'amala je mun ga muku wannan taqsimi ne na mu'tazilawa da wannan ma'anar ina fatan fahimta a in dai hadisi ya tabbata da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisi ba a tantama kuma za a yi da shi a wajen ahlus sunna wal jamaa jama'a na fata an fahimci wannan abin da haka masu katin usulul fiqh sai sun taka tsantsan matuƙa wajen tace irin waɗannan mas'aloli din masail kalamiya da suka kutso cikin addinin musulunci suka shiga cikin wasu ilmo wasu ilmomi dole sai an tantance wannan abubuwa din Allah samu dace to malam daga ciki sai malai ke cewa minha daga cikin fa'idojin hadisin ma qala ibn hibban rahimahullahu ta'ala shine abinda al-Imam Ibn Hibban ya faɗa Allah ji kanshi da rahama fi sahihi a cikin littafinsa a sahih ba da ikhrajihi al-haditha bayan ya fidda wannan hadisi na Malik ibn Huwairith ma nasuhu ga nasun abin da ya faɗa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faɗin manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi hadisi da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuga nake sallah yace labzatu amri lafazi ne na umarni tashtamilu ala kulli shay'in wanda ya kunshi komai kana yasta'miluhu fi salati sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah ya kasance ne a cikin sallah kun gane abin da yake nufi da annabi ce sallu kama ra'aytumuni o salli ku yi sallah kamar da ina sallah to shine sai ce kaga wannan umarni annabi ke barwa to tunda umarni ne kuma akan yadda aka yi sallah kenan duk abin da annabi ke a cikin sallah ya zama dole musulmi su ringa shi kenan sai malam ce fa ma kana min tilkal ashiya duk abin da ya zamo nau'in nan abubuwa na aikin Allah sallah din khassahul ijma aka samu ijma'in malamai ya rage masu fadi aul khabar bin naqal ko aka samu hadisi ya zo ta hanyar ruwaya fa huwa la harja ala tarikihi fi salati to wannan babu laifi ga wanda bai yi shi ba a cikin sallah din ma'ana a cikin abubuwan da aka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu wasu hadisan ko kuma ijma'in malamai ya nuna cewa a wannan bai kai matsayin wajibi ba dan mutum bai ba za a ce yayi laifi ba kun bace abun ko to yace babu laifi ga mutum da bar wannan abin wa ma lan yakhussuhul ijma duk abin da ijma'i kuma bai kebance shi ba awul khabar bin naqal ko kuma aka hadisi ta hanyar waya bai zo ya kebance shi ba fa huwa amru hatmin alal mukhadibin kafa to wannan umarnin ya zama dole dole ga wanda ake magana da su gaba ɗayan su la yajuzu tarkuhu bi halin da haka baya halasta a bar wannan aiki da annabi yake a cikin sallah ko ta yaya intaha kallam bin hibbana malice wannan shine karshen magana ibn hibban in ka duba littafin al-hisan fi taqrib sai ce wa bahasun nafisun wannan bincike ne mai tsada jiddan kwarai kuwa wallahi ta'ala alamu Allah ne mafi sani abinda wannan magana ke faɗa shine annabi da yace sallu kama ra'aytumuni in kun yace ku je ku koma garinku ku marti mutanen ku da yin sallah ku koya sai a cike ce a ciki amna annabi da makanta bai zo ba a bukhari ya zo sai annabi ke ta sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuga ina yin sallah kun fahimta to wannan me yake nuna kenan dukkan yadda suka manzon Allah na sallah tun daga kabbara harama tun daga tsayuwa duka duka wannan aikin da za su ruwaito menene ke nake fa'idantarwa wajibi ne kowa dole shi haka nan to shi ne sai malaci ta amma in an samu ijima'in da yana cewa kazan ba wajibi ba ne ko kuma aka samu wani hadisin da yana cewa a kazan shi ma ba wajibi ba ne to don mutum bai yi shi ba ba za a ce ya bar wajibi ba za a zarge shi da laifi ba amma duk abin da ba a samu wani hadisi ko wani ijima'i ya rage mai faɗi ba yana nan intak a matsayin wajibinsa jawana fata kun fahimci wannan abun da haka kenan ana iya fa'idantuwa da kaza a ce wajibi ne idan zan manzan Allah yana kula da shi wajen aikatawa Allah samu dace to wannan zai kai magana da muka ci zamu bagar shi dai Malik ibn Huayris in za ku in kuntuna da kan shi ya faɗa wannan hadisin sauran hadisi cewa sanda suka je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna matasa matasa shababa jami'in shab ina fatan fahimta kuma kun ji shiroto hadisin sallu kamar atimuni usalli to wannan sahabi na manzan Allah Malik ibn Huayris tun da suke da manzo Allah da annabi ce ku je ku koyi da mutane sallah fa allimuhum ku je karantar da su ya ringa mun kwararo kwararo a gari gari yana koyi da mutane sallah yakan ji ba ma lokacin sallah ba yace jama'ar unguwa kaza ku taru ni ne sahabi maliku dan huwaidu zan koya muku sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yayi sallah mutane practical suna kallo a sa wasu su yi shikenan sai bar wannan kuma sai ya gaba shi gaba da karantar da abin nan har yaje wata anguwa anguwar su banu salama amru bin salama ina fatan fahimta anguwa ce a wajen garin madina can ma ya tara sai koya masa sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jawo ku fanci wani abin ko kaga wani na karfa mana kenan fa duk wanda yake yin sallah ba irin da manzon Allah ya karanta ba ba mamaki ya tashi a tuta babu ranar alkiyama saboda annabi ya ce ne sallu kamar ta musalli sannan kuma in mun kalli hadisin khallad bin rafi khallad bin rafi wani mutum ne sahabi cikin sahabban manzon Allah ya zo ya salla gaban manzon Allah annabi ya ce koma baka yi salla ba ya ƙara yin wata annabi ce kuma ba sai da aka haka so uku sannan manza ya ce annabi koya min a ƙarshe mai zalla ce da ka mutu kana irin wannan sallah ba da baka rabauta ba da ka mutu kana irin wannan sallar wadda kake tsatsaga da baka rabauta ba wanda wannan kira cewa to sallar da Allah zai ansa ya kulle da ya kalle ta ita ce sallar da ta dacewa da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba ta fahimta don haka shi wannan sahabi malik ɗan huwairi ta riga yana karanta da mutane irin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nuku da nake so in faɗa shi ne a nan wajen daga cin hadisin in ka duba cin sahih bukhari a cikin bukhari ba ka rawato da babin cewa game da abin da ake cewa hukuncin jinsatul israha shi wannan sahabin malik shi ne ya rawaito annabi yana yin jinsatul israha shi ne ma'ana in kai raka'a ɗaya kafin ka miƙe ta biyu za ka ɗan wani zama ba zaman tahiya ba ne sannan ka miƙe kai sallah a raka ta uku ma za ka ɗan zauna sannan ka miƙe kai sallah na isa ka ci gaba da sallah wannan sabon shi ma yana cikin waɗanda suka rubuto wannan jisatul israha din to ko da shi kaɗai ya ruwaito kaɗai ba samu wani sabi ya rubuto ba ko ina sai shi kaɗai to in kun tuna magana mutabin hibban wani na lazimtar da aikoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akanta don kun fahimci wani abin ballantana baicin shi malik ɗan huwairith an samu sabi abu humaydin sa'idi da sauran wasu sabai guda goma kamar da abu dawud ya roto wajen guda goma suka yi musun sallah irin ta manzan allah abu humayd ya ce ya fiya suka ce yi mu gani yayi kuma a cikin jitasa israha ina fatan fahimta kuma duka suka ce haka manzan allah ke sallah kun gane da haka ba yadda za a yi wani ya zo a duniya zai ce wai jinsa israha ba ta daga cikin mustahabban sallah shi sa wasu malaman ba na manta ba amiru san'ani yana cewa ba dan bai ga wani malami da ya ce wajiba ba ce da ya ce wajiba ce saboda ya ce shi a hanyoyi da ya tara akwai a inda ke a hadisin musu isalati ma annabi ya ce ya karanta da shi jinsa israha a wajen kuma da yake ga sabai da sun ci haka manzo Allah ke kaga ba dama ne soke ta Allah sa kun fahimta abin da ke son kan jawo mu hankalin annin shine ita jirsa da ake ta surutu a wasu garare da wasu wurare cewa wai zaman hutu wannan malamin suka sa mata ba annabi ya sa mata zaman hutu ba balantana haka isgilanci dan waka ce ai ni ban gaji ba da haka wanda aka wara sai to an ce zaman hutu ko ce to ni ban gaji ba ina kaga isgilanci ne wannan abun ina fata an fahimci wannan abun a suna ne malamin suka sa saboda su bambance mata abin nan kawai su bambance ta sa mata sunanta da haka jama'a shi wannan jinsa ɗin sunna ce ta manzan Allah tabbatacciya akwai shubha da ake ƙara yaɗawa cewa wai ai ma sai da annabi ya tsufa ne sannan manzan Allah yake babu shakka cikin malamai da yawa sun kawo da magana amma maganar idan kun kalli maganar da shin faɗa muku za ta tsaya akan in ta karo da wannan dalilin domin wanda ya zo yana karantar da ita sunna ɗin da shi malik ibn huwairith da abu humaydin sa'idi da su abu wurin suka zo da rusar tabbatar da wannan ɗin ba wani tsoho a cikinsu ba wani tsoho cikin sabbai za ce wannan tsoho ne ya rawaito wannan jisa ballantana a ce mene sannan annabi da ya da sabu suka rawaito ba su ce saboda tsufa ba wanne kawai zai ga cewa shi yana ganin bai kamata a yi ba sai fara kawo dalilan sokiya sai ce sai da aka tsufa ina fata fahimta don haka maganar tsufa ga malik ma ba ta taso ba marwacin hadisin suna ce muku ya ce mun je wajen manzon Allah wa nahanu shababatu mutaqaribun muna matasa warin juna a wajen karatu da kaza kaza matasa kuma suka zo suna karantarwa sannan wanda ya koyi hadisin a wajensa mai suna Amr bin Salama wannan wani yaro ne dan shekara bakwai ya zama ya zama liman tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake yin sallah ku duba yana a cikin sahihul bukhari karatun shi ma Amr dan Salama haka yake sallah a cikin ta akwai jinsatu israha ina fatan fahimta shi ma Ahmad dan Salma sanda manzon Allah ma ya rasu Ahmad dan Salma ko shekara 17 bai kai ba ina fatan fahimta to shi ma bai fahimci bai iya fahimtar manzon Allah bane yanzu su ne malamai suka iya gane hukuncin su wayannan sahabban matasa ba su iya gane cewa manzon Allah sai da tsoba suka je suka wato suna so ce ma kaman sahabban ba su da kan gado kenan in kun kalli maganar critically su matasa ne sun yi sun bi sun karanta da mutane a jinsatul israha ko su wannan sahabban ku kuma zai gaba kun kun ce a ai bai kamata mutane sun ga saboda sai da annabi ya tsufa to za mu ce da ku da wannan sabon waye fi ilimi su sun gani idansu da manzan Allah suka roto suka ci gaba da yi ku kuma ku gani ba ga wajen za ku fahimta madan ku ban cewa sunna ce ta manzan Allah sai ana ƙura a kashe ta da cewa mai tsofaffi ne to mun ji a ce ma tsofaffin me yasa ba ku akan ta tsofaffin sun gai koko ai in ma haka ne ka to ta tsofaffi ce sunna to shikenan tsofaffi ku ringa yi ba su kanta tsofaffin ban ma haka ne da haka malam nasiruddin albani kawo ta cikin littafinsa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya kafa ya kasa ya tsare akan wannan abu sannan cikin malamai akwai malamai magabata da suka tafi akan cewa jinsa suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka muna umarta mutane su tsare su kiyaye wannan sunna ta manzon Allah a ci gaba da yi inda ake ina fatan fahimta Allah zai samu dace wa alaikumus salam Na'am. Baya jinsa? Na'am. Na'am. Na'am. Ba a yi. Na'am. Na'am. Iya mantuwa haka. Na'am. na'am yi bayani e na'am na'am e na'am na'am yan kwamiti kenan eh eh to kaji shi ya karanta a karanci ya san akwai a sunna amma abin da yake gani idan ce zai ɗabba ƙaunar suna 'yan kwamiti za su taron dangi a kan shi ina fatan fahimta to ai magana shi ne ba a kallon su sai a ɗabba sunan manzan Allah a karantar da mutane sun daɗe ba su cire ka na abin liman ba in sun cire ka na abin liman kuma za su hana kai ne ina fatan fahimta shi yin nashi kawai sai wadatar da mutane akwai ƙaryar da ake yadawa sai a ce wai to ai mutane ba su ilimi ba a bari sai an wayar da kan sai an yi kaza da kaza a nan tudun wada a dandali dandalin tudun wada nan masallacin malam a tiku kenan ake cewa ko malam abubakar ɗanladi ya zauna kanta da sifatu salatin nabi tun daga farko har ƙarshe a ciki ya karanta a gajitaccen istiraha ga abinda malamai suka faɗa gashi gashi tabbatar da sunna ce da ita ya ce to dama jama'a ba mu fara yi ba ne don ba mu karanta muku ba amma tun da mun karanta sunna ce ya ce za mu ci gaba da yi ana yin sallar isha sai yi jirsu israha shi ne liman ana gamawa don tuɓo shi ne tashi magana wasu to malam wannan abin da aka yi an gaya wa liman shi fa liman ne na'ibin liman ne kuma malaminsu da ke karantar da su littafai amma wai an gaya wa liman sai ce yanzu mu karanta da ku sunnan manzan Allah tabbatacciya da kaza kana cewa an ga liman ko ba kuma ce a to ai malam kaga ai kwamiti ma bata zauna ba ina fata ban ji wani abu in fa bar ku ji fa sakamakon wannan aka cire shi ga na'ibin liman din haka aka ko ba haka aka yi ba hakkore shi aka a masallacin kuma fa shi fa gurbe ya ci an ci a bari sai an karanta to shi ya karanta din waɗanda ya karanta din kuma su ne masu karatun amma suka ji zaka wani san zuciya da a cikin zukatan mutane kawai ina fatan fahimta haka aka je aka haɗo mai waya aka kulla aka je cin zari aka kulla aka kulla sai gashi an ce ya da da limanci an dakatar da karatukan shi ma an dakatar da kaza kaza to sai mene su suka yi asara ba shi asara ba shi zai je ya ci gaba da addinin sa da islamiyyarsa da abubuwan da yake yi da aka ya kyale su ma ya samu wani aiki can yana jan kaya kawai abin shi kenan ina fata an fahimci wannan abu so mutane da saboda kin sunna malaman ne kamata da da aka zo aka ce liman bai sani ba aka zaga liman eh malam abubakar ya karanta ya girsa ya gaya maka sai ce bai gaya mun ba sunna ce sai ya gaya mu bai karanta muku hadisin manzon Allah ba kowane irin mutane anya kuna da imani ma kuwa ni ma an jima da ita zan yi da ba a kashe maganar ba to su shugabannin suna da rabo mai tsoka wajen lalata tunanin mutane in abu ya zo madarin su tabbatar sai sun ga lalata shi da wasu abubuwa daban-daban ina fatan fahimta mu dai kamsan da malam albani koya mana ba mu jira kowa ba ina fatan fahimta an masallatan da ba namu ba mu je mu ci gaba dabbaka sunnan manzon Allah mu dai yan darul hadith salafiya mu mun yarda za mu yi aiki da dukkan sunnar da manzon Allah ta tabbata da gare shi za mu gwargwadon abin da za mu yi mun yarda za mu yi wannan abin kai kuma da kake ganin akwai ta zaba wanda kake so wanda baka so kai fada da ita ya rage naka in ka ji lafiya kai sai ka san abin da ga Allah amma mu abin da annabi ya ce Allah ga mu shine cewa wa in tudiuhu tahtadu idan muka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shiru ina fatan fahimta kuma Allah ya ce la karkana kun fi rasulillahi uswatun hasana tunda ya tabbata annabi yake haka to wannan shine abu mai kyau mu kuma za mu shiga badai da aka duk wani hadisi ta da manzon Allah in ka zo na mu da lalita ba ma kyamashi ba mun sa kafir ba ba ga wani hawa da takalmi ba to kafir din bata kai kimar shi sallah da takalmin ba mu a wajenmu saboda tabbataccen suna ce daga manzon Allah annabi yayi yayi umarni a ringa yi har ya ce ma mutane su ringa yi don saba yahudawa da nasara to sai kafir ta kashe sallah takalmi kawai sai a ɗauki dokar da annabi faɗa in ka zo ka duba ƙasan takalmin ka ga datti to ka sa ƙasa ka goge ka tabbatar ba ta tun ka shigo masallaci shikenan ka zo kai sallah da kayanka ina fatan kwanci wani abu yanzu wanda bai san wannan karatun bane ko wanda bai nuna a suna ba zai jin kaikayi a zuciya shi amma hu ba ma jin kamar ga maka mun yadda da manzan Allah 100 bisa 100 sallallahu alaihi wasallama da haka duk abin da zo da shi ko mun yadda shi 100 bisa 100 ina fatan kun fahimci wannan abu so mutane su haƙura wato akwai abubuwa da suke zuwa malam mutane sai su sa hana tunaninsu sai su hana wannan abin gudana yadda ya kamata na sha faɗa wannan abin sai na umar allah ƙara masa yarda ya raka cin suka ce ba za a yi aikin hajji mu tamattu'i ba kun fahimta me yasa kai umar ka ce ba za a aikin hajji tamattu'i ba sai dai ifradi ko kirani sai ma ifradi kai kun fahimta sai ce abin da yake gani shine yanzu aka ce mutane sun zo aikin hajji tamattu'i sun yi me aikin hajji tamattu shine ka zo a watannin aikin hajji kai umara sannan bayan ka gama umara kwanakin aikin hajji kuma kai aikai har ma da aikin hajji kai umara a tafiya daya da aikin hajji da a tafiya daya sai ce to in ya zama haka ne wani ya zo ya tamatti wani ya zo ya tamatti kowa ya koma garin su to ba wanda zai sha'awar ya dawo ya umara yace to sai a waye gari ka'aba empty ba kowa kenan ina fata kun fahimta da aka ce to kowa sai da ifradi yanzu wannan maganar hadisi ce ko ko tunanin sayyidina Umar tunanin sayyidina Umar kun gane to amma fa annabi yayi tamattu'i ya ba da umarni an yi tamattu'i har yace shi ma da Allah zai kai baɗi shi ma tamattu'i zai kuma yace haji da umara sun shiga haka kuma gashi ya zo a cikin Qur'ani amma kai umar ya iya wannan falsafar ina fatan fanci wani abu to yanzu kaga logically za ka ce eh umar yana da gaskiya fa domin kowa ya ake da umar kuma ba zai mutum ba zai sha'awa ya dawo ba kuma in yi zama ɗakin allah ba masu ɗawafi kaga an samu matsala haka ne ko tun a lokacin mai katuwa na ce wannan abin kuskure ne umar yi saboda ai laƙiya sama annasi idan nasi ya tabbatar da abu ba da maka ce kana ganin kaza abin da ke kanka wai sallimu taslima ne ke kanka na ce ina ma Allah ya sa Umar zai leko duniya yanzu ya ga yadda Ka'aba take kafin zuwan corona din nan ba wani sakon ɗaya da ba masu dawaki kuma yanzu a duniya an yi fin an fi yin aikin hajji wanne tamattu'i wanda ya hana din shi aka fi amma kuma Ka'aba ko da shi tana nan jama'a na kewayata ta har yanzu ma da aka dan saki abin nan ka je gani 24 hours service ne ba wani sakon daya sakon ba wai minti daya da ba masu kewaye ka'aba nace to kaga tunanin annabi yafi sanda annabi ya ce ai tamatin ba wai ya gafala bane da mun bi umar an daina yin tamattu an daina yin tamattu'i da an yi asara kenan abin ke nufi shi nake son kawo ana wajen shine in dai sunna ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to koda kana da wani tunani sabanin wannan abun wajibi ne ka bar naka domin sunna ita ce gaskiya domin ka iya ka hango hikima da ke ciki ka iya ka gasa gano hikima da ke ciki mai wa sai tsawon lokaci ka gani na fatan fahimta don haka jama'a in dai sunnan manzon Allah ta tabbata to jama'a mu daina itirari ita cewa muna ganin kaza Abdullahi dan Sal Bilal Bilal dan gidan Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda kamar da Imam Bukhari suka rawaito hadisi a zamanin shi sai ga mata suna fita masallaci da ado wannan sai ta dan sa turare ta sa bunduwa tana tafiya za a je masallaci wace na zaki je masallaci masallaci kuma da ado ina ga turare sai bilal sai ce yi dai tadda baban shi na wazi cewa annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajidallah kar ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah annabi ce fa idza sta'adana fa idza sta'adana fa idza sta'adana ahadakum imra'ata wa ilma falayin au kama qal idan ɗan kuma ta ce za ta yi masallaci kare hana ta sai bilal sai ce mene wallahi la namna annahunna sai ce ala gabata malam baba eh ce wallahi sai mun hana su kai me yasa ga matan sun canza ko zamanin ku kaza su kuma sun canza abla da umar sai mene a lokacin sai fushi ya zagi bilal aka ce fa sabbahu sabban sayi'an ya zage shi mummunan zagi da bai taba mai irin wani abun ba kuma yace ina ce maka annabi ya ce kar a hana su kai kana cewa wai sun canza kana kawo taka falsafa kana kaza wai za har da cewa sai kun hana yace har abada ba zan sake magana da kai ba har abada Abdullah dan Umar bai sake magana da Bilal ba har ya mutu saboda ya za a ce ana magana ana ce kace kana wai an canza wa ya gaya maka akwai yake Allah Allah da ya shar'anta abbas din an gaya maka bai san da zamanin za a zo bane hal kan rabbuka nasiyan wa makar rabuka nasiya ina fatan fahimta to ba itiradi cewa ne ina ganin kaza kai zo kai tura wani abu da tabbata maza Allah ba a haka a musulunci hasali wa yusallimu tasliman ne dole ka sallama ne inda suna ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka akai da Aisha dake ta tara da fiqhu ta ga mata sun canza a zamanta suna zuwa masallaci da ado da kaza kaza ta ce oh da a ce manzan Allah na dare watakila da ya hana ku zuwa masallaci to ki aisha ke ba da fatawa mata ce ni annabi ya tabbatar da abin rushe ai ba zai yi kaga ita da ke malama fiqhu ce akwai hadisi akwai qur'ani ta iya daukan kes din ayi da ya kamata shi kuma wancan da dan bana bakwai ne saurayi ne sai zafin kai da zafin addini da kishin addini da kishin mata ya sa yanke hukuncin da ya ci karo da na manzan Allah sai uban yi mai kace-kace a nan wajen aisha da ke rufe kuma ta ce ba zan iya ba annabi ba zai hana ba zai ci yabin nan ba na ba ku mutane su fahimci wani abu wannan darasi ne mai mahimmanci mu da wani abu sai na abakar Allah kara masa yadda sanda manzan Allah ya rasu duniya ta shiga bala'in da ba taɓa shiga irin wannan abun ba amma me ya faru abu na farko da ya faru shine cewa akwai jeshi usama kafin manzan allah rasu ya naɗa rundunar yaƙi za je su kai farmaki ina fatan fahimta kun san yaƙin da aka je wanda shuhada aka samu shaidai wajen guda uku a lokaci daya da jafar da bladarwa da zainu ko su ku suka shahada wannan yaƙin annabi sai sake shirya waɗanda su je su kai hari sai aka sa zainu ai usama dan zaidu wanda yake bai wuce shekara 18 a rayuwa ba annabi ce kuma shine komanda ina fatan fahimta to ba a je yakin ba tukuna sai manzon Allah rasu sallallahu alaihi wa sallama da manzon Allah ya sami ya faru da gari yana zuwa sai wasu kace sun daina sallah sun sun yi ridda kauyawa da bazai da musulunta wasu kace sun yi ridda kun fahimta wasu ƙwayan kuma suka ce su suna nan za su yi sallah amma ba su ba da zakka ba wasu kuma suka shirya ato tun da ba manzan Allah cikin kafar bar zo a zo madina a madina cap kaf ɗaya a buge su gaba ɗaya kun ga da aka shiga a garin madina ma musulman suna nan suwa mai ne a ruɗe wannan yana ta kuka wannan ya zauna a gida bai fitowa duk abubuwa sun je gogole amma wannan dattijan arziki sai na abokar Allah ƙara masa yarda da ƙarfin ilimi da Allah ba ƙarfin imani sai da ya san yadda ya handilin ɗin wannan situation ɗin ina ba ta fahimta ya ce abu na farko za ina rundunar usama aka ce ga ta da wani da wani sojoji aka kawo fali ce to ko shi da ku fita rana kaza sabu suka ce kai kana jin labarin za a kawo mana hari daga waje ga wani sun bar wani sun rida wani sun kaza ka kwashe mafi yawan sojojin gari ka tura su yaƙi mu muna ganin tsakanin da Allah khalifatu rasulullah a bar sojojin da tukuna sai mun ga yadda ta kama tukuna ina fatan fahimta sai ka ce in muka fita da sojojinmu aka san ba mu da ƙarfi kaga sai a faɗo mana a gama mu da mu su kuma sojojin ba sa nan wannan ba reasonable abu ne ba abu ne da tunani zai gaskata wannan abun kun fahimta sai umar abubakar ya ce wannan rundunar da aka shirya ɗin nan sai ta fita rana kaza suka ce khalifa ka tsaya ka kallo na abin ka tausaya musulunci da musulmai in an fita za a faɗo mana a gama da mu ya ce sai ta fita suka yi suka yi ya ce wallahi wannan ya ce annabi ya shirya abu zai yi ni abubakar in soke shi wallahi ban gaɗan da zai wani abu sai wannan abin da annabi shirya ya faru dole shi za a yi da suka ga azama ta abubakar suka ce to mun ji tun da ka yanke shawara mun yi mun yi ka gane ba to mun ji amma a samu wani ƙwararren soja ba wannan yaran ba a samu wani ƙwararren soja ce ina da lai umar na je mai da wannan magan sai na umar duk ƙarfin umar amma ana an bitin ɗin shi abubakar ce kai yanzu kana da wato jabbarin fil jahiliya khawarin fil islam gwarzo a jahiliya ka zan matsoraci a musulunci cewa Allah sai sun fita wannan kuma yaron da kake cewa an kwance in sauke shi ya ce wala ba zan kwance shi ba annabi ya naɗa shi ne in kwance a ban isa ba ya ce ai ba ra'ayina ba ne wujuhun nasi ne suka gaba shawara cewa a zo a kwance wannan a sa wani ai kaga yaƙi ne za a shiga wane ne ce sam yadda annabi ya kafa ɗin nan haka za a yi wannan abu ya ce umar kai ma dama yana cin soji umar kai ma ka fita gari to nan ne sauran sabai suka zo aka roƙi usama aka ce don allah usama umar ya zauna shi da abubakar ya ce abubakar harkokin mulki din ya ce sai musama ya ba da dama shi ne kwamanda musama ce ya ba da dama shi ma umar ya zauna a abin nan nan da suka fita abu sai na abubakar da kan shi ya raka usama har wajen gari ya mai wasu ya ce ku tafi ana ta mamaki a gari kuma sojojin da yake na musulunci ne malam tun da khalifa ya yanke kuma sun san ba sarai yanke ba ijtihadi ne kuma sun dama sun cewa kana abubakar alamana abubakar ya fi mu ilimi duk sai suka runtuma aka tafi sai ɗan kaɗan a garin madina ana nan kuma sai ga gaɗafawa da su da abasawa da su asuba sun zo sun ce suwa za ba da zakka ba fa abubakar ya ce sai kun ba da ita suka ce ba za mu ba da zakka ba dukiyarmu ce sanda annabi ke da rai allah ya ce mu ba shi zakka to kuma bai nan wa za mu ba zakka kenan ya ce ni khalifa za ku kawo taɓeja ya ce wallahi ko akala ce kuka ɓoye ko akala ce sai na tursasa kun ba da ita ya gane fuskokinsu suka fushi suka fita sabai sun abdurrahman dan auf su umar din suka ce ya khalifa ka kallon lamari abuwa sun mana tsauri wannan sojojin sun fita waɗannan su zo sun ce sallah ce za su yi sallah su yi sauran ibada zakat da ka ɗan sassauta in wancan sojojin suka dawo muka samu ƙarfi sai mu je mu tsaye da hukunci a kawai nan amma yanzu waɗannan ka haɗa mana kashi da yawa ya ce ai kashin ko ya gama haɗuwa ya ce wallahi duk wanda ya raba zakka da sallah sai na yaƙe shi kowa ya raba sai na yaƙe shi to suka ce to a wani karatun kaga ana munakasha da imam kenan a wani karatun ya ce ai Allah ya ce suka ce ai Allah ce man kala haru madamu wa malo kaza illa bi haqqi sai ce to ai gaji inda karatun yake nan baka ganshi ba kai baga illa bi haqqi fa zakka haƙƙin musulunci ne sai sun bada to da Allah wayar da kansu gane abin da ke sai ce to nan ma a sake fita a tare su don za su musu yaƙe mu yan sojin suka rubu aka je can wajen to mahallin shahad a nan wajen shine waɗancan sojoji na bajesh usama da suka fita da aka tafi duk inda suka keta gari ko da suna da wani ɗarɗar suna so su kawo hari madina sai tsoro zuwa ce kai yanzu da mutuwan shugaban nan nasu dabba ɗaya ba wannan zurnar a shi ƙarfin tsiya gare shi kun gane sai Allah ga jefa tsoro a sauran ƙaba'il da ganin rundunar sojojin Usama ɗin nan suka je kuma suka yaƙi suka samo ganima suka ci nasara akan wannan abu suka dawo lafiya kuma da nasara shi kuma kafin nan dama ya yaƙi wannan rabi ya yaƙi wannan gaddafawa da abasawa da suwa da suka haɗu su ma suka ce za su yaƙi musulunci din to mahali sha da nake so mu gane a nan wajen a sai na umar sai na abraham da sa'ad bin waqas da waɗannan manyan musulmi sojojin musulmi din nan ku duba yana suka so da tunaninsu ya zama yana sama ga abin da manzan Allah ya kunce amma hawa ganganci suke ba shi sa ce da tunaninsu da instin baɗinsu ina fatan fahimta amma abubakar sai mene sai ya sama me ya tsaya gam akan abin nan da annabi ya tsara sai ya zama ashe wannan abin shine nasara ga abin nan da haka ƙarshe sai suka kama kan sai na umar suna mai rungumar shi suka ce Allah ya ce mu da kai da mun halaka da haka ba ka sa tunani ballantana kai da baka kai sai na umar ba ba kai sai na usman ba ba kai sai na aliyu ba ba kai sai ba a karo da tunaninka da abu da ya tabbatar ga manzan Allah Allah bai tsara kaza ko musulunci tsara kaza ku daina karo da shi ina fatan fahimta ku dauki misali da muke da rayuwa ne ta ce eh wallahi yarinya ya an samu ta admission saboda in ba ta yi karatun nan ba in ta aike za ta taimaka ta je ta abin nan kaza saboda kaza da kaza sai mata duk sun fita waje suna mene suna neman su samu qualification su samu kaza su samu aiki da za su taimaka wa mazajensu da haka aikin gida bai da muhimmanci a wajensu aikin waje ke da muhimmanci da su amma Allah cewa wa karna fi biyutikunna ku zauna a gidajenku wa biyutunna khairul lahunna ina fatan fahimta sai zama wancan tunanin wai za ta taimaka ko mijin ya mutu ya bata za ta taimaki wa daga sai zama ya kashe wannan tsarin musulunci cewa mata su zauna a gida su yi aiki a gida su yi abin da ke kansu sai ya kashe wannan abin to sakamakon haka kun ga gaba na'u'i da ke faruwa a cikin ƙasa ina fatan fahimci wani abin ƙarshen tukarka shi ne jama'a ba a cin karo da abin da tabbatar ga manzon Allah da cewa ina ganin kaza ko kaza da kaza kuma ina ganin nan kun ji na baku misali har cikin sabi an sa an gunga samuwa akan haka balantana sauran malamai yan kasa ina fatan fanci wannan abin da aka gane ce a littafi kaza ce kaza ya dace da karanta wata manzon Allah sallallahu alaihi in yi karo ita to sai a ce Allah gafata malam Allah ya yafe maka ba ganganci kai ba domin malaman nan ba ganganci suke wajen saba manzon Allah ba ba wani malami mai hankali ganganta cewa bari ya saba manzon Allah sai dai wani abu zai faɗo ƙwarwarsa na tunani kawai ina fatan jama'a fahimci wannan abin allah samu dace na'am wa alaikum salam tullah na'am aka bashi mene na'am na'am na'am na'am na wato wani ya tambaya ne mutum ne limansu ne yana cin sallar da ake ɓoye karatu sai bayyana aya ɗaya ko aya biyu ai barka kai bayyana ba wai to ya hukuncin sallar ya yi sunna ce annabi suka ce wa kana yusmi'una al-ayata ahyana annabi yakan je da mu aya wani lokacin ana sallah a sallar da ake karatu a ɓoye wani ya tabbata annabi na yin haka to amma kaga tunda ba a ba a hadisi ake koyon fiqhin sallah ba da yawa sai aka ba a ma san da wannan magana ba babu laifi kai ne liman a karatun azhar sai ka dan je da su da aya ɗaya misali ina fatan fahimta fa idan nujumun tumisat sai ka ci gaba haka ina fatan fahimta Allah samu dace to mun gama da wannan babin ko za mu shiga sabon babi insha Allah ta'ala inda malam ce babu si babil qunuti fi jami'i salawati babu zai mana bayanin musabbancin yin kunuti a dukkan salloli inda nuzul nazila a lokacin da wani bala'i ya sauka wa musulmi sai ce wa du'a lil muayyani da kuma yin addu'a ga wani mutum sananne a ayyana shi a ce Allah kai wa wani kaza ka tserar da shi ka bashi mafita ka bashi nasara wa alaihi da kuma yin addu'a akan wani mu'ayyani ka ce Allah ka halakar da wani Allah ka tsine wa wani kun gane kan babu shine babu istibabil qunuti fi jami'i salawat bamu zai tana mana Muhammad sabancin yin qunuti a cikin dukkan salloli inda nuzuli nazila a lokacin da wata nazila wani bala'i amim ya fado ga musulmai to ya halarsa a zauna a yi qunuti a cikin dukkan sallah azhar asuba azhar la'asar magariba isha duk za a ringa yi har tsawon lokaci kun fahimta wa du'a a cikin qunutin ya halarsa a yi du'a a kira wani ami addu'a na musamman shi sa akwai bambanci wa du'a'in lahu da alaihi bambanci shine wannan lamun da ainu in ka ce da alahu ya yi masa kyakkyawar addu'a da a alaihi ya yi masa mummuna addu'a ina ba ta fahimta to Allah samu dace me wa ana ku ba ka yi ce ba ko hmm naka me yace eh idan wani bala'i saukon musulmi na sai mene ba mu kare shi a cikin wakan na'am duka na ku abokata da mai sai me na kai ce duba me su kan baban ehin na'am sai mene babu wasu hibabihi fi subhi da'iman ba a cikin naku ba wani zuwa magana wasu hibabi fi subhi da'iman babu duka diskokin to an yi sa kenan da an share waje kun fahimta domin shi ka kumanta mai sharhi littafin Imam Nawawi dan Shafi'iyya ne su kuma suna ganin mustahabi ne qunuti asuba gaba daya kun gane ko ta asuba ya halasa a mata da haka da yazo wannan babun sai da ya kara da wannan wasibabi fi subhi da'iman kun fahimta ko shine malamai suka ce wannan karin da yayi abun mamaki ne saboda shi hadisan da ke cikin hadisan da ke cikin babun ba wani gwara ɗaya da ke ishara kan cewa lalle a ci gaba da yin kunuti a cikin asuba kullum kullum Allah samu dace to malam sai ce qala haddathana abu tahiri wa harmalat bin yahya qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus ibn yazida an ibn shihab qala akhbarani sa'id ibn musayyib وأبو سلمة بن عبد الرحمن آه ابن عوف أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجل وليد بن وليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيانا ورعلا وذكوانا وأسية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون imamu sai ce haddasana haddasani abu tahir malam abu tahir ya bani hadisi wa har malat bin yahya da malam har mala dan yahya qala su bin suka ce akhbarana ibn wahab imam ibn wahab ya bamu hadisi qala akhbarana akhbarani yunus ibn yazid yunus dan yazid ya bamu hadisi an ibn shihab daga ibn shihab qala yace akhbarani sa'id ibn musayyib sai dan musayib ya ba mu hadisi wa abu salamata ibnu abdurrahman bin auf da abu salama dan abdurrahman dan auf annahuma sami'a aba huraira su bin duka sun ji sayyidina abu huraira Allah kara masa yadda ya kule na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah tsira da minci Allah tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana faɗa ya ce hina yafrugu min salatil fajri lokacin da ya gama sallar asuba minal qira'ati ai san da ya gama karatun sallar asuba sai zama minal qira'ati badalun ne min salatul fajr ya sa kun gane kun gane fasara wajen ma'ana annabi na faɗa bayan lokacin da ya gama sallar asuba lokacin da ya gama karatu ake ba wai in ya sallama sallar asuba din ba idan ya gama karatu a cikin sallar asuba din wa yukabbiru in ya gama karatun sai ya kabbara wa yarfa'u ra'sahu sai dago kansa daga ruku'u din sai ya ce mene ya qulu sami Allahu liman hamida Allah ya ji ga masu gode masa ko ga wanda ke gode masa rabbana walakal hamdu ya ubangiji mu Allah dukkanin godiya gare ka take ina so mana gyara a nan wajen inda ake sami Allahu liman hamida mutane suke wace sami Allahu liman hamda hamda an fanta ko sami Allahu liman hamda ba hamda hamida mimu din tana wasali kasa ina fatan fahimta sun mai kulu sai mazan Allah ya ce wa huwa qa'imu alhali yana tsaye ya gama ruku kafin ya tafi sujuda sai ya ce Allahumma anjil walid ibn al-walid ya Allah ka tserar da walidu dan walidu wannan dan uwan Khalid ibn al-walid an fahimta Khalid ibn walid ibn Mughira al-Makhzumi shi kuma wannan walid ibn walid ibn Mughira al-Makhzumi wa da kane amma ba uwarsa ɗaya ba babansa daga cikin manya-manyan attajirai na garin mene na garin makka kun fahimta shi kanin sai allah jefa musulunci a zuce shi ya daɗe ma a maka yana ɓoye musuluncin shi ya gamsar manzan allah amma kullum addu'a ke allah shi da baban nashi shi baban nashi walidu irin mugira in za ku tuna shi ne wannan sun ma'abasa wa basar sun ma'adbara wa sakbar wa ƙara in haza illa sihirin yusar shi ne suka aika je samun zan allah sassan a tattauna a negotiation da shi annabi ya ja mai karatu din nan ya rufe bakin manzan Allah dan Allah kuma manzan Allah ya karasa karatun sai ya koma gida ya zauna suka ce to mun aiki umugi wali dan mugira kuma bai dawo da amsa ba aka je su Abuja dama dan wasu Abuja ne shi ma ya je fito da shi suka ce to kai mun aika ka ka je ka gamsar da mutumin nan ka tattauna kuma ka dawo kashe gida baka zo mana jawabi ba ya haka sai ce eh to shi dai ya ji wani magana ne wanda ba sihiri ba ce sannan kuma tana da zaƙi da ɗanɗano da albarka da ka zaka ce oh muhammadu kai ma maka sihiri ina fatan fahimta shi sa ka je ka zauna a gida ko ka musunta yace ba musunta ya bace yawa yanzu muka ji magana to yanzu mutane sun zo aikin haji me zamu ce da su kai min aika ka ka samu kalma zamu faɗa ka zo mana wannan bayanan wanda ko sabon annuma ba sai faɗin wannan magana game da alƙur'ani ba kai kuma ka zo kaza kaza to sai ka ba mu kalmar da za mu tunkari mutane ita kaji yan demokuraɗiyya ba wai ana so ne tun za zo aikin hajji annabi zai wa'azi to wace kalma za a faɗa ta kore mutane daga manzan Allah kun fahimta shi ne sai ce to ku ku faɗa ne wanda ce sihiri sahir sai ce a kai sai da wani san haukan bokaye kun gan shi na da ƙazanta yanta bokaye kun ji na sambatu na bokaye wani ce to mu ce da shi kahin a'a ba ɗan duba ba ne kun taba gani buga ƙasa ne to aka ce a ce sha'ir ya ce a mun san waka duk kalanta mun san waka gajera da doguwa da kaza da kaza amma ko zaune ba waka ba ce ina fatan fahimta saka ce hayyarta na ya abul walid ka ruɗa mu yanzu dai ka kawo fita za a kenan to kuma ya ji qur'ani shi bai ji waka ba bai ji kahana ba bai ji kaza ba ba jinuni bane da sai shine sai shiru a lokacin da kamata tun da ya ji gaskiya ya rike wuta ya ce kai jama'a mu musulunta watakila da Allah kaɗai sa abin da ya samu shi ne zauna shi ne a basa ya ɓata rai wa basar ya juya na yaro shi ne sai ce in haza illa ƙaunar bashar wasu ne suke koya mai haka za mu ce ina fatan fahimta shi ne Allah ce to wannan magana ko sa'o su lihi saka ina fatan fahimta wato dattije ne mai kuɗin tsaye har izgiranci yake manzan Allah ya ragacin almusazi'una shi baban nasu kenan in ya ga manzala sai ce wai aljan da kace dinnan za a abin nan za a yi mun kudin ta in siya wai shi zai siya aljanna gaba daya sai zama sai wanda ya ga ma zai sa a ciki kai manzo Allah ya ga aiki mala Allah shi kyauta to shi dan walidu sai Allah ya sa mai karfin imani ya musulunta ina fatan fahimta za mu zo lokaci ya bayu za mu tattauna matsalar maiwa mu dan ba tarihinsa a guje wanda shi ina jin malama ya kawo tarihi sanan ko yau gashi nan ya ce wannan alwali ɗin sunan shi binasbil walid a mai nasar al-mafa'uliya akan mafa'ulun biyu kenan wawi batal wawi za a wawun fata wa kasr lam fil lam huwa al-walid ibn walid ibn mugira ibn abdullah al-makhzumi kun ji nasabar shi kenan walid dan walid dan mugira dan abla dan kabila banu makhzum su kabila banu makhzum suna ga cin kabila masu arziki da mukami kaman quraisha kaman su banu hashim da banu wayannan gaba daya akhu khalid bin walid aka ce dan wan khalid dan walid ne wa karimi man shahida badara yana ga cin wanda ya ji yakin badar shi wa kenan walidu dan walidu din amma ma'al mushrikina a sojojin mushrikai sanda aka yakin badar baban sa ya rasu Khalid ya matsa mai sai ya fita yace zan fita amma zan baka kunya ina ba tan fahimta wa usira biha kuma aka masha matsan bursunan yaki ya je badar shi bai sari ko musulmi ko so ɗaya ba ana kana katimiya sai jefa takobi ce ga annan ni ne walidu a zo a kama ni cikin basanin yaki aka kama shi aka tafi da shi wa asarahu abdullah bin muajash wanda ya kama shi ne abdullah dan jash shi ma dan uwan shi ne na garin makka ya sani wa fada nafsahu ya fanshi kansa summa aslama bayan ya fanshi kansa sai daga baya sai musulunta yana da irin babansu magira da wani irin amo wani makamin yaki irin tanka din nan aka ce wannan ita ce fansar kuma dole aka kawo manzan Allah wannan tanka yaƙi din shi ne zama fansarsa yana gamawa kuma sai musulunta faƙila lahu sai aka ce da shi halla aslamta qabla an taftadiya me yasa baka san musulunta ba kafin ka kwashe dukiyar uban ku je akai abin nan abin shi abin nan kaga da ya musulunta ba za a biya fansa ba faƙala sai ce karitu an yadhunna bi anni an yuzanna bi anni aslamtu jaz'an abin da yasa na kin bayanin musulunci na saboda kada ina bayan mutane su ammaci cewa saboda raki ne saboda duniya ne na musulunta fahu bisa bi makka da aka koma garin makka sai aka daure shi aka sa mai can summa tawa'ada huwa wa salama wa ayyashu al-madhkura ma'ahu to da shi da salama da ayyash sai suka yi wani alkawari wa harabu min al-mushrikina suka gudu daga wajen mushrikai faliman nabiyu sallallahu alaihi wasallam bi makharajihim manzo Allah sai Allah malaika san da shi cewa ga su walidu da ayyash sun gudo daga garin makka fa da alam sai masu addu'a ina fatan fahimta har suka zo yana da tarihin sa aka ce yana cikin tafiya sai ya tuntube da kafa shi babban yarsa ya fashe jini na zuba ina fatan fahimta yana ga wa hal anti illa asbi'in damiyat wa fi sabilillahi malaqit wa hal anti illa usbin damiti wa fi sabilillahi malaqiti yazo to saboda wannan zubaccin ne ma anan yazo kamar shi lafiya bai ma dai a garin Makka Madinan ba ya shahada Allah Allah isharansa ina fatan fahimta amma har a lokacin yana fatan cewa Allah shi dan uwan Shakal ibn Walid ina fatan fahimta so Allah samu dace to wannan kadan kenan duk sauran su ma zai musu wannan tarihi bari mu karasa tun ana lokaci ya kure sai mala yake cewa sai annabi yake cewa Allahumma anjil walid ibn al-walid ya Allah ka tseratar da walid dan walid wa salamata bin hisham da salama dan hisham wa ayyash ibn abi rabi'a da ayyash dan abi rabi'a wal mustada'afin min al-mu'minina da sauran masu rauni cikin mu'minai mata da yara kanana kenan Allahumma shdud wada'ataka ala mudar ya Allah ka tsananta tsananinka akan kabilan mudarawa ushdud wata'ataka alwata'u shine alba'su Allah ka tsananta tsananinka akan mudar mudar sunan kabila ce asalin larabawa suna da furo ina fatan fahimta akwai mudarawa akwai rabi'awa dukkan su jikokin adnan ne to manzon Allah da quraishawa da sauran su kabilu suna fada mudarawa ne da sauran wasu kuma wanda ban iya kawo su yanzu gaba ɗaya ba su kuma suna fada kabilar rabi'awa ne to su madarawan su ƙwarai da suka matsa mazala da ire-irensu shi ne annabi yake matsa da cewa ya Allah ka tsananta masu waɗannan ƙabilan madarawa ɗin har da ƙwarai kenan a ciki waje alha alaihim kasini yusuf ka sanya tsananin na ka zama masu kamar shekarun zamanin annabi yusuf suna na shekaru kenan sabon shidado ma'ana shekaru masu tsanani babu ruwan sama Allah ka ɗauke musu wani na shekaru guda bakwai kenan Allahumma la'anil lihyana ya Allah ka tsine wa kabilar lihyan sunan kabila ce wa ri'ilal da kabilar ri'ilawa wa zakawan da kabilar zakawanawa Allah ka tsine musu zamu zo mu je daga nan marin suka ce kenan ya halarsa tsine wa kafirai ko ko bai halasta ba wasu kafirai suna cutar da musulmai ko ta ƙasa tana cutar kamar amerika tana cutar da musulmai ko ba haka ba sai mu ji halasta mu zauna musu kunuti mu ce allah ka rubuta tattalin arzikin amerika ina fatan fahimta sai ce wa usayyata asatillaha wa rasulahu ita ma usayyata allah ka tsine mata wadda ta saba allah da manzansa za mu zo mu jin Allah kai makatu na gaba sun yaudari manzan Allah wannan ƙabilu sun kashe mai ƙwarra guda saba'in shi sa annabi ke maso nan munugo addu'a din sai ce sun balagana sannan labari ya isa gare mu in ji wa in ji ibn shihab kenan cewa annahu taraka zalika lamma unzila annabi ya bar wannan addu'a lokacin da aka saukar da wani ayi cewa laysa laka min al-amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba aw ya tuba alaihim ko dai Allah shi tubar su aw yu'azibuhum ko kuma azabtar da su fa innahum zalimuna su sun tabbata azzalimai wannan abin da hannun Allah madaukakin sarki so wannan karatu zamu jabirki ana insha Allah ta'ala sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi akan sharhin shi wannan hadisin da sauran kuma da take cikin wannan babi Allah samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka biya bukatun mu na duniya da kiyama Allah ka mana albarka rayuwar mu duniya da kiyama Allah ka shirya mu da zuri'an mu da zuri'ar sauran musulmi gaba daya da wannan tambaya sai dai a bari mako mai zuwa insha Allah ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله